الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باي حكا مسلمي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma watan ramadan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita Amin.
a yau muna maritan bakwai ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shine daidai da 24 ga watan Fabrairu miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta 2026 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul ma'ida kuma a shiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha shida a yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalatil yahud wan nasara A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه har المصير yau Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin ahlul kitab yahudu da nasara yanzu ga wata kwaramkwarama da suka yi nan Allah ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudawa da su da nasara kinan nasarawa sun ce mu mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu kuma mu ne masoya Allah Allah ya ce to ka ce musu ul falima yu'adhibukum bi dhunubikum saboda me Allah ke muku azaba dangance da laifukan ku to ku sani bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga cikin irin mutanen da Allah ya halitta نعم
yaghfiru liman yasha Allah na yin gafara ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma sannan Allah na yin azaba ga wanda ya so walillahi mulku samawati wal ard kuma ka ƙara ce musu ga Allah mulkin sammai da ƙasai yake wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilayhi al-masir kuma zuwa ga Allah makoma take نعم
to kun ji wannan kalmar ta cewa su ‘ya'yan Allah ne malaman tafsiri suke cewa ba a nakalto daga gare su cewa suna cewa su ‘ya'yan Allah ne ba cikin mutane ga hili ba su cewa haka نعم sai dai abin da aka nakalto gare su kuma har yau suna gayi ba su bari ba cewa annabi isa ɗan Allah ne ba za ka taɓa jin suna yin wa'azi ba su ce mu ‘ya'yan Allah ne su gayi cewa su ‘ya'yan Allah ne haka su ma yahudawa sai da su ce uzairu ɗan Allah ne ba za ka taɓa jin sun ce su ma ‘ya'yan Allah ba ne ba kai tsaye shi ne sai malaman tafsiri suka ce mi suke mi Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da ya ce sun ce su ‘ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah ne sai aka ce akwai fasara guda biyu da za a iya yi ma wannan maganar tasu fasara ta farko shi ne suna nihin su ‘ya'yan manzannin Allah ne saboda haka in dai har su ‘ya'yan manzannin Allah ne to su ma ‘ya'yan man- ‘ya'yan Allah ne su riba ga magana da Allah mutum ya ce maka wai shi dan Allah ne shi kadiba saboda wai kakan shi annabi to saboda ka shi ma ya zama dan Allah to tunda har an yarda da cewa Allah na iya samun da kaga ba abun mamaki bane wani ya hito ya ce shi ma dan Allah ne to tunda har an yarda da haka nan su yahudu suna da uzairu su kiristoci suna da annabi isa alaihi salam kowane ya ce allah na da ɗa da kenan kaga dan wani ya hito ya ce shi dan Allah ne a cikin su ai ba abun mamaki bane yawwa wasu suka ce a'a nan abinda ake nihi suna nihin cewa su kamar tamkar diya suke wajen Allah saboda irin yadda Allah ke tausaya musu idan ka karanta suratul baqara kaga irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu yana cewa iz wa iz kutuna lokacin da lokacin da lokacin da lokacin da babu mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu falala ya ba su dama kuma kamar wannan mutane to saboda ka su a ganin su Allah na tausaya musu kamar yadda uba ke tausaya ma ƴaƴan shi saboda ka su a matsayin ƴaƴa ma suke wajen Allah wajen kusaci da wajen matsayi su duniya babu kamar su kuma har yau ba yahudi abin da yake duka kenan kaka taba tsammanin cewa shi ba yahudi dan ya kashe ka ko ya kashe mutum a abin da ke rubuce a wajen su shine su sun yi kowa duniya kuma dukkan wani mutum wanda ke rubuce duniya Allah ya yi shi dan su ne kawai kisa daga cikin princip ɗinsu mabada ɗinsu akwai alhayatu tubarrirul wasila abinda kake son ka himma objective ɗinka shine yake ba da dama ga amfani da kowane irin matakin za a mun gane ko bai hudu yana iya yawa maka makamin nukiliya don ya gama da kai wannan gama da za a da kai ita za ta halatta mashi amfani da makamin nukiliya ya kaga su suka yi aiki da shi ko wannan shine alghayatu tubarrirul wasila la fin justifie le moyen moyen din da za a umarni da shi fin din objectif din shi ke justifie shi shi yasa duk abin da ka ga isra'ila ta magaza cikin shekarun nan guda biyu babu inda suka yi nadama babu inda suka yi nadama kuma sannan babu wata ƙasa da ta ce abin da suka yi bai daidai ba duk wa'annan kasashen da kake jin suna wa'annan maganganun da a ce wata ƙasa ce ta musulmi take wannan abin da tana an gama ne to daga cikin faransif ɗinsu a kowannan kakka taɓa tsammanin cewa wai kai a matsayin mutum suke kallon ka a'a suna kallon ka a matsayin dabba kai dabba ma ta hika ma mun gane ko shi yasa su yahuda ba su yarda addinin su bai zama na kowa da kowa ba kiristoci ne suka yarda suka yada addinin su ya zama na kowa da kowa shi ma bayan rasuwa annabi isa da kusan shekara 300 wani mutum ya ce ya yi muharkin shi ma ya ce ya da addinin ma kowa ma ya samu duka akan muharki da ake yin addini yake an ce a yada kowa ma ya samu shi da ake mun bushara da shi gunawa tsawon ba za ka taɓa ganin ba yahudu yana yin bushara da addinin yahudanci ba shi ya yarda cewa addinin shi nashi ne saboda an taɓa samun wasu yahudawa na habasha yahudul falasha ake ce musu da larabci suka ta isra'ila a matsayin yahuda ne su ma bayu suka mai da su su ba sayar a ga wani bakin mutum a cewa ba yahudi ne su ba sayar rawa wa'ancan dai ne dai da sayar rasa ce kai a matsayinka na bakin mutum ka iya zama cikinsu kuma su ma ɗan har yanzu kana ganin fafaroman da ake zaɓe har yanzu ba a taɓa zaɓa baƙa fata ba wannan shekara ce da wannan ya rasu na ƙarshe-ƙarshen na wanda ya rasu aka yi tsammanin cewa a zaɓi wani baka fata a matsayin fafaroma ɗan najeriya baƙi irin ƙarshe suka kewaye shi ƙarshe ya za su zaɓi baka fata a matsayin fafaromansu bayyuwa su yayan allah ne kakun ba ɗan allah ba ne da sauraka har yanzu wannan abin yana nan a cikin zikatansu yana nan amma kariba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ta'ammara alaikum abdul habashiyun yake ce masa habban shi larabawa yake ce musu alaikum bi sam'i wa ta'a na hore ku da yin biyayya ku shi kuma ku yi biyayya ga duk wanda ya shugabanci ku wa in ta'ammara alaikum abdul habashiyun ko da bakin bawa dan habasha zai iya yin juyin mulki ya zama shugaba akan ku to ku bi ku yi da'a ka gani ko to kaga inda addinin mu da nasa ya bambanta Allah subhanahu wataala ya ce to kace musu kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum in ku yayan Allah ne na gaskiya dan me Allah ke muku azaba saboda zunuban ku ai da kamata ya ce dillan da kuka yi kun sha lalai to to amma mun ga irin azabobin da Allah subhanahu wataala ya musu kai karshe wasu burwai ma suka koma shahi sa aka sai koma burwai kawai mun gane ko saboda haka ibnu al-jawzi yake cewa qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum wannan aya ko kuma wannan bangaren na aya yana batar da awarsu ta ciya su yayan Allah inda su yayan Allah ne kamar yadda suke ambatawa da Allah bai dora musu azaba ba kamar yadda yake masa sauran mutane azaba yace ka ce musu bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne irin wa'anda ya halitta ko kuma ku mutane ne daidai da dukkan wa'anda ya halitta ko kuma ku mutane ne daga cikin wa'anda ya halitta ba ku da bambanci da sauran mutane mun gane ko kenan bal antum basharun mimman khalaq nan Allah na ƙara ƙaryata abin da suka ambata ne can ba. Bancin ya ce kulfa lima yu'adhibukum bi dhunubikum ya ƙaryata da wannan. Sannan kuma ya ƙara ƙaryata su ƙaryatawa ta biyu. Cewa su mutane ne kwatankwacin sauran mutane. Ko menene tsarin Allah game da mutane? Wanda ya halitta bayan shi, tsarin shi shine yaghfiru liman yasha. Allah na yin gafara ga wanda ya so. wa yu'adhibu man yasha sannan kuma yana yin azaba ga wanda ya so kamar yaya bi hasabi hikmatihi da gulgudan hikima Allah subhanahu wataala in kaji Allah yayi mutan azaba to da hikima ne in Allah subhanahu wataala ya gafarta mutum to da hikima ne akwai dalilin da yasa to kuma ku sani walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shike da mulkin sammai da kasai da abin da ke da kai tsakaninsu sannan wa ilaihil masir kuma makoma zuwa gare shi take idan wanda ke da mulkin samai da kasai da wanda ke tsakanin su ina ruwan shi da ku ko a matsayin mai kuke gare shi wuce za ku wasu mutane su zo kawai idan aka gama da ku wasu za su zawa an yi wasu wanda suka hiku can kuma sannan nan gauza a yi wasu wanda suka hiku yadda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta hisu sai Allah ya gaba da cewa
ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Allah ya ce ka ce musu ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi ma abuta littafi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum haqiqa manzon mu ya zo muku yana yi muku bayani ala fatratin min ar-rusul akan yankewa ta manzanci ko kuma ta manzanni an ɗauki lokaci tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a aiko manzo ba me yasa aka aiko shi an ta ƙuru bi ma'ana allah ta ƙuru don karkuce ma ja ana min bashirin wala nadi ba wani mai bushara ko kuma wani mai gargaɗi da ya zo mu to yanzu dai faƙad ja a kun bashirin wa nadi haƙiƙa wani mai bushara wani mai gargaɗi tabbas ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah bisa kan dukan komai mai iko na'am
an dauki lokaci tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aiko manzo ba saboda annabi Isa shine manzo na ƙarshe a cikin manzannin bani Isra'ila bayan annabi Isa babu wani manzo wanda aka aiko babu shi shine manzo na ƙarshe a cikin bani Isra'ila su suna ganin cewa an aiko manzo kaza da kaza da kaza duka ƙarya ce suke wannan aya tana tabbatar da cewa babu wani manzo shi yasa Allah ya ce ala fatratin min ar-rusul ala inqita'in min ar-rusul akan yankewa ta manzanni wa durusin min ad-din da kuma darussa na addini sun yanki shekara nawa ke da kun tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shekara 600 tsakanin su kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya share su sisan kwambe na ji wani ya zo ya abin nan sisan kwambe ne sisan tarando ne ko sisan tarando ko haka suke jawa a vando ne ba tarando ba ni sani na tarando ne yawwa sisan tana ne ko kenan shekara ta 632 annabi ya rasu ko haka ne to kaga bisa kan wannan tsarin yana nuna maka cewa lissahin da suke yi na shekara ta miladiya akwai kuskure cikin shi akwai kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shekara 600 ke da ku tsakanin shi da annabi Isa alaihi salam don haka ne kenan kamata a ce sisan kwambiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kenan shekara ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi annabta kenan 23 ko haka ne to kenan kaga lissafin ba zai ta daidai ba wannan lissafin da suke aiki da shi ne yanzu ba daidai yake ba kwatan kwanci ne ake taya kawai kwatanta ne suka yi kawai muka kama hanya muna biye su haka kawai abin da ke nuna maka cewa ba daidai yake wannan lissafin nasu ba kullum aka zo lokacin kiristimati tana faɗawa ne lokacin sanyi haka nan ne ba levantikati disambar ba ne ko levansanka disambar ne levansanka ne ko disambar sanyi ne tsakaninka da allah ko zahi lokacin sanyi ne duk duniya ko to annabi isa alaihi salam ba cikin sanyi aka yi shi annabi isa alaihi salam an haye shi ne lokacin da dabino yake ‘ya'ya suke nuna tsakaninka da Allah wani lokaci ne da yi da ke haihuwa ‘ya'ya sai nuna ba lokacin zahi ne ba mi ke nuna maka cewa wani lokacin aka yi annabi isa wa huzzi ilaiki bai jizi in na halatta sakata alaikar rukamata in lokacin sanyi ne ya za a samu dabino ya ‘ya'ya a wani lokacin kaga ba a samu ko to tun daga nan za ka gano cewa lissafin da muke ta akan shi nasu na yanzu bisa kan kuskure yake Allah ya kiyaye to saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa manzanci ya yanke bayan annabi Isa sai zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka rasa to hayya kuma wannan aya ta tabbatar ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sifa guda biyu bashirun ne kuma nazirun ne yasa kake samun yaro an samu shi suna bashir bashir kenan mai bushara ko wani kuma sai ka ji an samu shi suna naziru mai gargadi duka suna annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan faqad ja'akum bashirun wa nazir kuma haka annabawa Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da wannan sifa rusulan mubashirin wa mundirin idan wannan ke nuna cewa idan kana kiran mutane zuwa ga addinin Allah ka same ka kullum mai bushara ne kawai kamar dan wa'azin abin nan dan wa'azin aljanna ne kai kullum kai kullum wa'azin ka yana ƙara ne ga matan aljanna kawai a shiga aljanna ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kai babu zancen wuta cikin wa'azin ka to sannan kuma kai ya kasance akasin hakan kai ya koma kuma wa'azin ka kullum wuta wani wani wuta za ta wani wuta za ta kowa ma dan wuta ne me ake so so ake ka hada guda biyu wani lokaci a yi bushara sannan kuma a yi gargaji ka a ɗora cewa mutane inna rabaka la ghafurur rahim kadai a'a ka tana musu inna rabaka la shadidul iqab wa innahu kuma la ghafurur rahim Allah mai tsananin hukuma ne sannan kuma mai gafara ne mai hikima kamar sayar za su ganin kowa ma na iya shiga aljanna sannan kuma sai kamar sayar za su ganin shiga aljanna nan gaskiya ba karaman abu ne an gane ko shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabban shi eh yassiru wa la tu'assir in kuka zo kiran mutane ku sauƙaƙa musu kar ku tsananta musu wa bashiru wa la tunfiru ku dora musu bushara kar ku dora sa su yi gudun addinin Allah to shi yasa wannan sune sufofi na annabawa baki ɗaya rusulan mubashirina wa munzirina suna bushara kuma suna gargadi Allah ya kuna linnasi ala Allah ya hujjatun ba'da rusul don saboda kan mutane su samu wata hujja akan Allah su ce ai ba a samu wani mutum mai gaggadi wanda ya zo mu ai da an gaya mu da mun imani don an aiko muku mun gane ko to shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai bushara ko mai gargadi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir to sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ka tana musu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanen shi wa idh qala Musa li qaumihi ka tana lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanen shi kaga wannan qaumihi din da annabi Isa alaihi salam da Qur'ani baki ba inda aka kira mutanen shi da qaumihi shi ba a ce mishi qaumihi inna arsalna nuhan ila qaumi wa iz qala musa li qaumihi to shi annabi isa bai da wannan sai dai a ce wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila to me yasa shi annabi isa ba a kiran mutanen shi da cewa mutanen shi bani isra'ila ba dangin shi bane ba dangin shi ne amma kuma bangaren uwa to tunda bangaren uwa ne shi ba cikin sai yake ba kenan saboda annabi isa bai da uba cikinsu uwa yake da kawai to shi yasa ba a cewa annabi annabi musa annabi isa alayhi salam wa iz qala isa ibn maryama ya qaumi ba a cewa ya qaumi amma annabi musa shi ya qaumi ake cewa annabi nuhu ya qaumi ne saboda yana da uba ga garin shi kuma annabi isa bai da uba ga garin shi yasa ake cewa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'il shi ne bambanci Ina nan Musa lokacin da yake ce mutanen shi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku. Ni'imomin nan Allah da Allah ya musu suna da yawa. Wa zalalna alaihimul ghamama. Kai su sai da suka kai ana yi musu inuwa da gizagizai. Wa yadda anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Bani Isra'ila suna kallo sarkin da yake kowane sarki ƙarfi a zamanin su gaban su Allah ya halaka shi gaban su da shi da mutanen shi. suka kuma suke da garin su ne ke faɗa a shi kaga akwai nima da ta kai ga wannan babu wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa diba ha abinci aka ɗora saukan musu da shi daga sama kaga irin wannan ba dole su ce su yan Allah bane ba a dole su haka nan ga ta musu yawa sun ji daɗi ne annan musa ya ce musu ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah akan ku in ja'ala fikum anbiya ku tuna irin yadda Allah ya sanya annabawa a cikin malaman tafsiri suka ce kullama halaka nabiyyun qama fikum nabiyyun milladun abikum ibrahim wa ila man ba'da duk lokacin da wani annabi ya rasu a cikin ku sai Allah ya tadar da wani annabi tun daga annabi ibrahim haka aka dora da annabawa da guda guda guda guda daga cikinsu masu yawa wa kadhalika kanu kuma haka sai kasance wala yazalu fihimul anbiya kuma annaba ba su kushe suna tsayuwa a cikin su ba har zuwa cikamakin annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai nasu ne kawai renin wayo ne da dan adam kawai amma su ƴaƴan annabi ishaqa ne shi kuma ɗan annabi Ismail ne alaihissalam. In ba nan da annabi Ibrahim ya ɗauko zura'ar shi ba, annabi Ismail da mahaihiyar shi ya kasa gindin ɗakin Ka'aba, dama ba a samu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kinan ɗan uwansu ne kawai. Ɗan uwansu ne kawai shi ma. Kinan dukkan annabawan da aka ɗora samu a cikin zura'an mutum guda aka ɗora samu su. annabi ishaq alaihi salam shi annabi isma'il shi kadai ne annabi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman kaga saboda hasara da bakin ciki duk abin da suke na wannan bakin ciki shine har yanzu duk kashe-kashen da kake gana ana yi tsakanin isra'il da gaza akan wannan abin su yan gazan larabawa ne su kuma wancan yahudawa ne su yan gazan ƴaƴan annabi isma'il ne alaihi salam dan annabi ibrahim su kuma wancan ƴan isra'il din ‘ya'yan annabi ishaq ne kuma ɗan annabi ibrahim hai baƙin ciki ne kawai don saboda an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin larawa ba cikin sa shine kawai bakin ciki ne da hasada kawai kuma Allah ya ambace su da wannan shi sa a kullun so suke a ce daje a ce kun kama kun kahirce kun bar ma addinin ma duka baki ne wanda kafiru min ahli alkitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasatan min indi anfusihim Allah ne ce suna da hasada waja'alakum muluka kuma ya sanya daga cikin ku aka samu sarakai mayya mayya amma samu sarki wanda yake shi annabi ma ne ba ɗaya ba biyu ba annabi dawud alayhi salam cikin saki Allah ya bashi iko sannan kuma ya bashi mi manzanci annabi isma'il dan shi afwan annabi suleiman dan shi Allah ya bashi iko shi ba ma mutane ya mulka ba shi ha aljannu ya mulka ibnu kasir a cikin kitabul anbiya yake ambata cewa kafasitan annabi suleiman ta bayyana ga sauran mutane sai rada baban shi ya rasu mutane sun taru an cincin ana cikin zahi annabi suleiman aka kira shi aka ce mutane kamar jikinsa da kone rana kira annabi Suleiman ya kira tsuntsaye suka yi mutane inuwa da hukahukan su sai da aka kuma ana ce mishi dan Allah ka ce musu dan daga iska ya dora shugowa saboda iska ma ya fara yin karanci ka karanta kansu dan da kaga tarihi shi to kadi ba ka gani sai da ya koma annabi Suleiman yana ma mulkin aljanu ma ba ma mutane ba to duka irin wannan mutanen cikin zuri'a ku ne Allah ya sanya su shi yasa waja'alakum muluka bi ma'ana waja'ala minkum mulukan ay umara mun gane ko wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin sannan kuma Allah ya baku abin da bai ba kowa shi ba daga cikin mutanen duniya menene Allah bai ba kowa shi ba daga cikin mutanen duniya shine kasratul anbiya yawan annabawa ba wata zuri'a mai yawan annabawa kamar zuri'a bani isra'ila wasu ka ce a'a alman wasalwa wannan darba da aka dora sabko musu daga sama da wannan abincin na daga sama da ake sabkan musu da shi babu wanda aka sabkan ma wannan abu in ba su mun gane ko to shin cewa wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin alamin din ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana shiga cikin ko ba ta shiga amma sun yi mu sun yi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a ba su yi su me yasa ba su yi su ba Allah subhanahu wa ta'ala ne yace cikin Qur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ku ne mahihici al'umma wanda aka hitar dan mutane kadiba irin wannan yabo da Allah wani wuri yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas haka muka sanya ku kasance al'umma tsaka tsakiya mu tsaka tsakiya muke dan mu kasance mu ne masu shaida akan mutane wannan aya tsakiyar suratul baqara take suratul baqara aya nawa ce 280 nawa ne da shida ko to in ka tahi aya ta 123 da arba'in da uku nawa ne rabin ɗari biyu da tamanin da shida to da ka sai aya ta ɗari da arba'in da uku ka goga aya kina aya tsakiyar ƙwar'ani take sannan kuma aya tana nuna cewa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne tsaka tsaki kaga ƙwar'ani ba hazar bace ba To wannan ayoyin guda biyu sun isa su nuna maka cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaban kowace al'umma. To yanzu ya zami da wancan alami da dan. Ya zami da shi kenan tunda Allah subhanahu wataala ne ya ce wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin. Sai aka ce al'alamin nan yana dauka ma'anan mutanen zamanin su. Duk mutanen wani zamani alam ne. Duk mutanen zamanin ka alam ɗinka ne. kenan bakin da suka wuce za a samu wasu wanda suka hiku yanzu ka ɗauki mutanen garin ga wanda suka mutu shekara ta dubu biyu daidai ka ce a hiddo su daga cikin makabarta su dawo gida ɓacewa za su saboda mun canza sosai tun ma lokacin da zai hitawa ne zai fara ganin wani mutum ya wuce da adadi ta sahu bai san adadi ta sahu shi ba nan dai kenan zai nemi kekuna ya rasa da sannan in aka zo wajen wa'azi kamar haka kekuna ne mala ya sana burjit hakkar magana ki da kuma mai cewa kan mai haɗuwa kekuna in ka zo masallacin juma'a can na mufida ka hanyar kuma sahaba tun daga bakin titi har kusan masallacin kekuna ne an tangale su yadda kuke tangale motuna yanzu haka ake tangale kekuna sa menene faɗuwa kekuna da keke guda ya faɗin aka tangale su to sauran ma duka sai sun bi shi shine sai a ce sun yi faɗuwa kekuna sannan da ya hito zai fara ganin ansa airtel move orange ine ne haka nan sai muku a nan tambayoyin ƙarshe tarra gidajen nan wajen duk sun koma na siminti kai abubuwa da yawa zai gani amma a wancan lokacin a zamanin shi can wurin shi ne ake ganin ya fi kowa kuɗi mota shi zai ganin cewa sai dai yan gwangwani amma ba ta wannan zamanin ba ce to haka nan ne a zamaninsa sai ya kowa amma yanzu ha ba ɗaya ba ne ba a wancan lokacin in aka ce mishi mutum na iya yawo da abu cikin aljihun shi ya yi magana da gana a yi shi makka mamaki zai yanzu idan aka tai lahira suna nan za su ɗora mutane irin wannan tambayi wai an ce an yi wani abu wanda daga nan har zuwa waje kaza ana eh haka nan ne sabon mutuwa zai ɗora basu wannan labarin eh haka ne kai an ma wuce ma a ji sauti yanzu ma bidiyo ma ce daga nan in kana wa gindin ɗakin ka'aba kana ya ɗauko bidiyon ka aika mutum ga nan kuna live yana kallon ka kana kallon shi ko lokacin da muke yan yara ai wannan abin ka san da cewa da wahala ya kasance an same shi to gashi nan ana yi abin da mu yau mu saura yanzu a aika maka kamshin miya daga nan zuwa ya bai kuma wannan rana sai ta kamshin miya aika ko karshen turare za a sira maka tare a ce to tsaya ka ji kamshin shi a hesa ya kai shine fayin mu saura yanzu mine da ya saura to ka gaya mana abin da ya saura amma annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta karshen zamani sai ya kasance takalman kama yana maka magana takalman ka sai ya koma yana maka magana wani lokacin ba mu kai ba mun kai mun kai wani lokacin to saboda haka kenan al'alamin nan mutanen zamanin sa ake nihi ba mutanen zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane ko annabi Musa sai ya ce musu ya qaumi dukhulul ardh يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين na annabi Musa alaihi salam yana kiran mutanen shi ne zuwa su tahi su shiga cikin ƙasar na mai tsarki Baitul Maqdis ko kuma Al-Baitul Muqaddas masallacin nan wanda ke da kai a cikin Falastin gari ne wanda da nasu ne yanzu da suka hita tare da baban annabi yusuf alaihissalam suka koma misra sai aka samu wasu mayyamayyan mutane amalikawa ake ce musu suka mamaye gari wannan gari da suka mamaye shi shine sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu su bani isra'ila su shiga su yakaci mutanen nan za su samu nasara a gare su kuma su karɓo su in ka karanta kasasul anbiya za ka ganin ruwayoyi daban-daban da aka gayi na irin girman mutanen da suka tara daga cikin ruwayoyin da aka bada cewa annabi musa alaihi salam ya tura mutanen shi su samo labarin mutanen garin saboda in za ka yakatan mutane sai ka sami dama ka san yadda suke sannan ka shiga kayaƙe su kenan sai an leƙa wannan aika ɗan leƙa asiri wasu suke cewa mutanen da annabi Musa alaihissalam ya tura su sai da ya alkawari da su cewa idan suka dawo kar su gaya kowa abin da suka gani su su gaya mishi ruwayoyi daban-daban aka ambata musa kan abin da suka gani wasu suka ce sun taho suna cikin tahiya wani mutum ya gane su suna tahiya ya zo cikin gonar shi yana ɗiba kayan marmari a cikin gonar shi irin wannan kashin huda kamar ɗan zane haka ka zuba mangoro da sauransu ka ɗarme ko to sai hada hada su ya karbe ki kaga sai kankanta sosai wani suka ce a cikin aljihun shi ya sanyo su ya sanya yace yanzu ku na wanga ku ne za ku ta ku yake mu da kan san boye suka ce azawa ne zamu yake ku yace ku hakan ga ta ku tai tana leke asiri ne to yanzu da suka koma sai aka samu wasu mutanen kirki daga cikin su kamar su Yusha babban sahabin annabi Musa ne kuma daga baya ya zama annabi su kadai suka zo suka ga ma annabi Musa abin da aka yi amma sauran kowa da ya ta gida kai mutanen da aka ce mai kisu kashi fa da suke a kaya ba mu zuwa haka suka dore to shine sai da annabi Musa ya koma yana lallashi mun gane ko ya koma yana lallashi yana ce masa ya qaum ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga wannan kasa mai tsarki wanda Allah ya wajabta muku ita ya wajabta muku nan wurin tana da ma'anoni daban-daban ya wajabta muku tana daukan ma'anan ya muku alƙawari kidan ku shiga kasan nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi muku alƙawari ku shiga kasan nan wanda gadan kakanninku ce mun gane ko yace wala tazaddu ala adbarikum kab ku juya bayan ku gudu ku bar jihadi fi sabilillah fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna masu asara saboda kun yi asarar duniya kun yi asarar lahira to ya suka ce ma'anar musa قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون gaba aka ce asarar namiji bakin da namiji gaban shi da an yi mugun abu to za ka ji abin da suka ce ƙalu sai suka ce ya musa ya ke annan musa inda fi ha ƙauman jambari na lalle cikin ƙasan nan wallahi akwai wasu mutane masu ƙarfi masu mayya-mayyan jiki dogaye waɗanda sun linka wallahi ba mu iya yakata su wa inna kuma lalle mu lalla da kulaha ba za mu taɓa shiga wannan ƙasa ba hatta ya furu domin sai in sun fita daga cikinta fa in ya khurju minha in suka hita daga cikin ta fa ina dakhilun to mu tabbas za mu shiga yana wani shiga ku gaskiya ku haka da ku shiga kenan to akwai mutanen kirki cikin su قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون yadda aka lalace وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين yadda mutane suka lalace sai ka samu na kwarai cikin su wannan shine magana da muka yi ta ranar farko ta wa'azi diradda duk yadda aka samu mutane suka lalace to sai an samu na kwarai koya ne ciki mun gane ko to akwai mazaje guda biyu wanda ba a ambaci sunansu ba Allah ce qala rajulani sai mazaje guda biyu min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihima wanda suna daga cikin wanda suke jin tsoron Allah kuma Allah ya yi ni'ima akan su ni'iman nan ta mice ce malaman tafsiri suka ce ni'iman nan ta tsoron Allah ce idan har ka kasance kana jin tsoron Allah ba karaman ni'ima bace ba kai yanzu wani zunubin da kake tsoron ka aikata shi a rana guda wani shekara 40 yana aikata shi amma kai in kai shi rana guda sai asirin ka yato saboda tsoro zai sa ka bayyana kanka da kanka wannan nan yana yi to in Allah ya arzuta ka da jin tsoron shi ka gori shi mun gane ko zuwa na mazajen guda biyu su suka ce ma sauran mutanen ya ce suka ce musu kuli tsoron Allah udkhulu alaihim albab ku shigar musu ta koha ta garin ku yake su fa'ida da kaltumuhu idan kuka shiga wannan ƙohon tabbas fa inda kuma galibun sai kun samu nasara a kansu wa alallahi fatawakkalu kuma ga Allah ne za ku dogara in kuntum mu'minin inda ya kun kasance ku masu gaskiya ne kaga an samu wasu daga cikin su sun musu wa'azi ko har an kama ma annabi Musa alaihi salam haka ne to tsamu je su saluda su bi shi a yakin koko ba za su saluda ba ya suka ce قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
to kaga da magana su ta farko suke da ta isa sun yi da batawa kaga canta suka yi lanna da kula hako mm, ba za mu shigar ta ba da nan aka tsaya da ya isa to qalu sai suka ce ya Musa inna lanna da kula abadan mm,
mu har abada ba za mu taba shigar ta ba ma da mu fiya matakar wannan rubuta rubutan mutanen suna ci kadiba da Allah
me sarari.
fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ka tai da ubangijin naka ku yaki mu muna nan zazzabu Mm, ta Allah kariba wa mai imani nan nan fasa abin shi ne suke mishi wannan magana ai, mm. Me sarari.
shi yasa bani Isra'ila duk abin da ya maka kaka gale shi kwanakin ba Trump yake cewa shi yana ganin cewa shi bai cancanci shiga aljanna ba haka yake gai da kanshi Mm, yace shi gaskiya ga ganin shi bai cancanci shiga aljanna ba kaga izgili ne ga Allah ba wanda ke yin banguri da Allah kun san banguri ai ko ka ce na hiko ya Hausa mm,
mene banguri ah banguri mutum ya dora banguri da kai wasa irin wasan jika da kaka to ta ce ake cin banhuri ko wasan ba- tabbashi da tabbashi ana cin shi banhuri wasa ba wanda ke yin wasa da Allah kamar da suke yin wasa da shi kisa Allah ya ce a ce musu qul huwallahu ahad a ce makafar maka Allah shi shi kadai ne. Allahu samad Allah wanda kowa ke neman biyan bukata zuwa gare shi lam yalid wa lam yulad bai haihuwa ba kuma ba a haihe shi ba lam yakul lahu kufuwan ahad kun babu wanda ke kama da shi kenan kai kadan kai wasa da Allah saman ka gadi ba nan wurin a ce maka wai ka ce ma annabi idhab ka tahi anta da kai wa rabbuka da ubangijinka faqatila ku yaki inna ha huna qa'idul mu'mina nan zauna ba inda zamu tsaya haka suka ce mu annabi Isa mm.
annabi Musa alaihi salam akwai bala'in da ya kai ga wannan annabi Musa ya rasa yadda zai ya ce musu قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين yau annabi Musa da annabi Haruna sun ga ta kansu Mm, mutanen da suka yi shekaru suna kwamba suna yaƙi da fir'auna saboda su sun gitta rayuwarsu ga bala'i bala'in fir'auna ba irin bala'in da ba su gani ba amma yau mutanen nan ga su sun kai lokacin da za su ƙorace masu tere su da ubangijinsu yaƙi annabi musa alaihi salam sai ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ban mallaki komai ba sai dai ni kaina da dan uwana gashi nan shi wanga ina iya maka bugun gaba da shi ya Allah ai can baya annabi Ibrahim annabi Haruna alayhi salam yayi an gani mm,
yayi akwai shiri yana nan da muka yi da Arewa 24 nan kayan azumin nan satin da sati guda kayan azumi muka yi shi bisa kan abin da ya shahi yan uwantaka annabi Musa da annabi Haruna irin gatan da annabi Haruna ya yi ma dan uwan shi annabi Musa alaihi salam irin yadda annabi Haruna alaihi salam bai ba dan uwan shi kunya ba an shiga bala'i an shiga rukuki an shiga duk abin da za a shiga annabi Musa bai hita daga bayan dan uwan shi ba annabi Haruna bai hita daga bayan dan uwan shi ba to kaga nan lokacin da mutanen suka juya mashi baya shi annabi Musa da kanshi yace ya Allah ni ban mallaki komai ba sai dai kaina ina maka garantin kaina ni ba na biyo baya haka dan uwana shi ma kaga yarda da aminci sai ta kawo wannan mm, shirin mun bude shi ne bisa kan yaya ne aka yi bayan rabuwa annabi Musa da annabi Haruna da shekara kusan goma amma annabi Musa ya roƙa ma annabi Haruna alaihi salamu alhurma Allah ya mishi annabta kuma Allah ya mishi sannan muka tawo bisa kan rayuwarsa daki daki akwai wuraren da annabi Haruna kamata ya ce ya ma tsiri ma ya bar annabi Musa amma bai gudu ba babu inda ya gudu ya bar shi yanzu har an kawo wannan wurin kana gani wannan wurin ma naman ce ma ban kawo shi ba awa guda ce muka yi shirin yana nan ta insha Allah to saboda haka annabi Musa ya kai matuƙa wajen damuwa yace ya ubangiji fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ya Allah ka raba mu da wannan mutanen fasikai gaskiya.
ina unhanu annan mutanen Mm, to haka duk irin yadda kake da bayahudi duk irin yadda ka bashi komi to wata rana sai ya dawo ya nuna cewa ma kai ne yake so in gurgume ya gama da kai babu amana babu alkawari to menene sakamakon su قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين Allah ya ce to tunda sun yi haka fa innaha muharramatun alaihim wannan ƙasa ta haramta a gare su 40 sanatan shekara 40 yatihuna fil ard za su dora dimuwa suna taya suna dimuwa a cikin ƙasa za su tashi su yi tahiya ta yini guda in suka tashi da sai su ga inda suka faru nan ne suke sai da aka yi shekara arba'in haka nan mine ne hikima wasu suka ce tana hikima shi ne har a samu da yawa daga cikin wanda suka yi maganganun nan su mutu in suka mutu shi kenan shi yasa sai Allah ya ce mishi fala ta'asa in wannan abin ya faru da su kakka yi bakin ciki alal qawmil fasiqin akan mutanen da fasikai ne kai da kanka kace fasikai ne to kakka yi bakin ciki kuma kakka ji tausayin su su sun cancanci bara inda suka fada a cikin shi na ya kamata mu tsaya insha Allah ko tambayi ko akwai tambayi mai tambaya na farko ya ce malam mai ba da magani aka amshi magani sharaɗin maganin shi ne sai an jika maganin zuwa sayi za a ga wanda ya yi satar a ruwan maganin wannan ai ba lafi ba ne alaji ne mu ya ji wasu
alaji ne mu ya ji wasu da na yi tambayi ya wani ne zai nuna wanda ya sata cikin magani wani ne wani ne zai nuna aljani ne zai nuna shi ko kuma malaika shi shine matsala ai eh ko ma kai ba ka gani ma kawai wahala ce da saka gaskiya
shi da ai a ba ta
na'am tambaya ta gaba yake cewa malam ya ake kiyamar leli ta dare ta biyan bukata
To, babu wata kiyamar lalle ta dare ta biyan bukata wadda ke da kawai illa kawai kiyamar lalle ne wadda muka sani. Kana da bukatocin ka wajen Allah ka tashi tsaye a cikin dare ka yi raka a biyu karanci. Ka ji wani ya ce yawa ko? Ka yi raka a biyu. Shi yasa ita kiyamar lalle da kake ganin ta in ka tashi ka yi raka a biyu yayi. Ka koma ka kwanta. Duk mutumin da ya tashi ya yi ko da raka a biyu ce ba a sashi daga cikin wanda ba su kiyamar lalle. ka roƙi Allah an cutar da kai ka roƙi Allah ka kai kuka wajen Allah an cutar da kai in kuma kana yi haƙuri ka yi haƙuri in kana neman wata buƙata ka ka ci gaba da yin haka nan kai ta yi har lokacin da buƙata ka tafiya ita kyamu lalla in kana yin ta shi roƙo Allah in kana yin shi in baka ga alheri ba za a ganin shari ba eh yadda ka san kyautata a ci tsakaninka da mutane in ba ta jawo maka alheri ba to ta tunkuɗe maka wani shari kenan kuma kakkata cewa a kai har yanzu kana nawa kana ta yi kai har yanzu shuru yana yiwa Allah ya yi maka wasu abubuwa da yawa da ni'imomi wanda kai ba ka yi tsammanin cewa ta wannan haisa mun gane ko kenan mutum in ka tashi ka roki Allah in ka yi nafila ka raka a biyu duk sujudar da za ka yi ka roki Allah cikin ta zaman ta na sallamiya ka roki Allah ciki in ka salamce ka daga hannu kuma ka roki Allah sallar nafila ana yin haka sannan lokacin azumi duk tsawon yini duk lokacin da ka tana bukatar ka kai ta wajen Allah in ka sha ruwa ka yi kahin ka yi sahur ko kuma lokacin da ake sahur ka yi
na'am tambaya ta gaba ke cewa malam ya ya kamata musulmi ya yi sallama ga musulmi kuma ya ya kamata mai da mashi musulmi sallamar da ke da kai tsakanin shi da musulmi ya ce mishi assalamu alaikum in ya ce haka nan ta isa in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 gare shi in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talata idan karanci dai ka ce assalamu alaikum kun ba wai don ka iya larabci ba kawai ka zo ka zaci mutum assalamu alaika sai nake ganin babu girma a cikin wani ka ce mashi assalamu alaikum kawai eh mhm na'am sai wannan larabci ne ya ce assalamu alaikum mu'allim na hannu fi ramadana nuridu an tafsiri kaula bilgiba li'anna kathirun min almuslimina yasna'unaha wa hum sa'imuna ba'da afta cewa muna cikin watan Ramadan amma mutane da yana gulma kidan yin suna son a musu bayani bisa kan hukuncin gulma saboda mutane da yana yin ta a cikin watan Ramadan to ita dai gulma cin naman wani ne mun gane ko ko da ko abin da kake ambata game da shi ya aikata shi ita ce tantagarar gulman ba in kuma ƙarya kan mushi ai ƙarya kuma sunanta wannan zunubin ta daban to sau da kakka zo ka ɗora ce mutane ai ni har gaban shi ina iya ganin hakan ba inda aka ce wai har gaban mutum in ka ga haka nan wai shine yake nuna cewa baka gulman shi a'a akwai abubuwa guda biyar ko kuma guda bakwai ne ina gani wa'anda Imam Nawawi ya ambata cikin Riyadus Salihin wanda suke nuna cewa idan kai magana mutum bayan idan shi bai nuna cewa kana gulma shi daga cikin su akwai idan mutum ya kasance mashuhurin dan bid'a ne in ka ce mutane dan bid'a ne ba ba matsala bace ko cikin azumi ko wajen azumi in kana al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kana kiran mutane zuwa aikata aikin alheri da hani daga mugun aiki dan ka ambaci mutum cewa a cikin wannan ba kayi gulmashi ba ne haka da sauran dai hanyoyi daban-daban wani zamani mai muke ciki wanda mutane ba su da maudu'in magana mana dole gulman nan dai ita ce suke ta yi babu maudu'i ba su ji kawai sai gulma babu cikin gurbi za ka samun gulma wani ne ake cikin fada in ka zo za ka samun gulma wani ne ake babban abin bakin ciki za ka samun wani wanda ake zamna tare da shi aka hirta da shi yana tashi an ɗauko maudu'in shi to shi yasa ka gode ma Allah in ya kasance kana da aikin da zai shagaltar da kai daga cin naman mutane wallahi akwai mutane suna nan suna aikin su wanda aikin su bai ba su dama ma su yi gulma da wani wallahi yanzu mutumin da ke kira shi yana bige-bigen abin nan ɗin shi ina shi ina hira wani kaga baya da to shi yasa zaman banza shi ke ka irin wannan zaman banza yana kai ka ga annabimanci ma ka rasa maudu'in da zaka dauka sai maudu'in wani ka hada wani da wani washin ina rana a ce wani miji an turke shi shi wa ainihi ba a san namiji da gulma ba ainihi ainihi namiji bai da lokacin gulma mata ne suke gulma har ake turke makwabta da makwabta su ne mace suke wannan su ma abin da ya kawo wannan abu rashin aiki rishin aiki ne ke sa ita komai su take ta gani yaya ne aka yi shi ta ta leƙo don ta gami ake yi. To saboda haka, Saudiya akwai mutanen da akwai barazanar idan suka ƙare azuminsu suka sha ruwa, sun yi da yi banza ce da ƙishirwar banza. Duka abin da ka kwasa na lada, an ɗauka an bawa ne, wannan an ɗauka an bawa ne shi, wannan an ɗauka an bawa ne shi ƙarshe kawai gari ba ka da komi. na ladar azumin da kai duka mutane sun kwashe wannan yasa wani malami yake cewa in na yi gulma kamata in yi gulma da ubana ma yace saboda ladan aka kwashe aka mika an babana ba bakin ciki ba bakin ciki yace amma kana ji kana gani mutumin da kake kiyaye da shi a duniya ran tashin kiyama a tashi azumin gada aka sha wahalan shi a kwashi ladan kana ji kana gani ya amsa ya fada aljanna da ita ka banza ga wuki kaga bala'in ya maka yawa to amma sai ce in babanka ne ko maka aka dauka aka bika musu dan sun shiga aljanna da ita ba dai wani abu dai haka amma dai wannan da baka so duniya wanda har kan mutu kana kiyaye da shi kaga an iba an mika mishi kuma kwanyar shi ta shiga aljanna kuma in Allah ya sa mutan aljanna ran ta shi kiyama ba wata society civil war za ta yi tawa ta ce Allah huwa mai raba ai zanga zanga ai hido shi mu can duniya ba haka muka san shi ka isa kai magana liman mulkul yau lillahi wahidul qahar dan tashi kiyama akwai lokacin da Allah zai ce duk mai magana ya hito yace shi sarki ne ya magana ba ni hitawa da Allah ya ce liman mulkul yau din nan wannan lillahi wahidul qahar shine yawa kanshi amsa da kanshi mu ma hitowa mu ce Allah ya mulkin naka ne kowa shiru zai ba ka iya shi sa ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat to tunda kun yarda da cewa mulki yau na Allah ne ko to yau ko kowa za a mishi sakamako akan abin da aikata la zulma al-yawm yau babu zalunci to to saboda ka mi kokari mu samu aikan da za su shagaltar da mu da wannan in kaga cewa ba ka yin wani aiki ta ke kwana ma ya yi ma wallahi ya yi ma ka bari can malamai su ɗora cikin yin ramadana yana can yana kwana eh yana kwana ya dai in ta dai in ɗauki ladar kawai in kai ma wani kawai gaban zagaye wallahi hakan ya yi mu Allah ya kiyaye shi kenan ko abinda makaranta daidai Allah ba mu lada shi kuskuren mu kai Allah ya mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يزل من عليت تبارك ربنا وتعالى لا منجا ولا مرجع منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب